أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وعليه سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدر مداد العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هذا تاشي فتح الأقفال So, bismillahir rahmanir rahim sannan yayin da mawaƙin Allah ji kansa ya gama bayani akan hukuncin gine-ginen fi'ili wanda yake mujarrade a shi ne guda hudun da suka gabata su ne fa'alala da fa'ala da fa'ila da kuma fa'ula sai ya haɗu yana bayani a cikin yadda ake sarrafa kowanne halin murari'i shi ne sassaɓawar halin murari'insa ko da ya zo da ramma a ce fa'ala ya fi'ulu ko ya zo da kasara fa'ala ya fi'ilu ko kuma fata ya ce a ce fa'ala ya fa'alu ya fara da kawo murari'in fa'ula almarmumi wanda koyaushe shi da ramma yake zuwa tun da fa'ula murari'inta baya zuwa ba ya fa'ulu ba sannan kuma ya kawo mai kasara fa'ila mai kasara me yasa ya haka saboda su dinnan wato bayani a kansu takaitacce ne ya ce فرما من فأولى الزم في المراري وابتها موري الكسر في المبني من فإلى إلزم الرمى كالزم رمى في المراري أشكم في إلي مراري من فأولى دقى فأولى duk inda mari ya zo fa'ula to dole murari'in ya fa'ulu za a ce murari inda aka gino shi daga filin da marin sa'awan fa'ila ne to in za ka faɗi murari in sai ka faɗa da fata ka ce ya ya fa'alu ya fa'alu aikal zinci rama ga aini wadda ta suke a bakula mai rama a murari insa airan kuma ka ce fi karuma fata ƙulu fi karuma ka ce an za ka kawo murari in karuma ka ce ya karumu murari in karuma sai ka ce ya karumu in za ka kawo murari in sharufa kuma ka ce ya shurufu haka nan sauran misalan da suka gabata da waninta ba wani abu da ya fita daga wannan tsarin a gaba ɗaya sai ko abin da ya zo bisa haɗewar lugga biyu akan sami irin wannan ya zamo akwai lugga biyu a mari murari in ma kuma ya zama akwai lugga biyu amma an tashi in aka ɗau wannan marin to kuma an zo wajen ɗaukar murari in sai a ɗau murari in na ɗaya a ƙyale na wanda aka ɗau marin ya sannan kuma ya ce kai fata ga gurin da yake da kasara shi ne aini daga fa'ila mai kasara in za kawo murari'in sai zama fa'ila ya fa'alu almabni minhu wanda aka gino daga wannan fa'ilan mai kasara za ka ce idan za kawo murari'in fariha sai ka ce ya farahu in za kawo murari'in sami'a sai ka ce ya sima'u hakanan sauran misalan da suka gabata wannan shine asali a cikin fa'ila amma akwai wasu fi'ilai da suka fita daga tsari daga cikin fa'ila wadda take iyakantattu ne wadda an samu kasara a murarin an ji fa'ila a maimakon ya fa'alu aka ce ya fi'ilu ita ko iri biyu ce ma'al kasari fi hilfatu ɗaya ɓangaren fata ta zo tare da kasara a cikinsa an ji fa'ila wato ya fi'ilu fa'ila ya fa'alu kuma an ji ya zo da fa'ila ya fa'alu kuma da fa'ila ya fi'ilu huwal asalu wanda shi a ce yaf'alun shine asali dama wa rarbun wani nau'in kasra ce kadai suke zuwa a ciki bisa fita daga tsari zuwa nau'in na farko a share ya nuni da ya ce mini ma wa girta wa hiratan in ba istaulih ya bisu wahila akwai fuska biyu a cikin murari'in mini hisib daga hasiba to ana cewa ya hasibu ko ya hasabu duk larabawan hijaz dai ya hasibu suke cewa shi yasa kira annafi ma kaga ya hasibu ya hasibu anna malahu akhlada wa yahsibuna annahum ala shay'in ay yahsibuna anna ma numiduhum bihi min malin wa banin to ma wajinta a wa hisib wato kazata tare da wagira wagira to an ji murari'in ya zo da ya wugaru ya zama bisa tsari an ji kuma murari'in ya zo da ya wugiru ya zama ya fita daga tsari haka nan wahira an ji ana cewa wahira ya hiro ko wahira ya waharu haka nan na'ima an ji yan'amu ko yan'imu haka nan ba'isa an ji ya bi'isu an ji ya ba'asu haka nan ya isa an ji ya yi aso an ji ya yi iso ko waliha an ji ya lihu an ji ya wulahu haka nan ya bisa an ji ya yi baso an ji ya yi biso haka nan wahila an ji ya hilo an ji ya wuhalu shi yasa wa'annan fi'ilan da ya kawo su a nan suna zuwa da fuska biyu su ne da hasiba da wagira da wahira da na'ima da ba'isa da ya'isa da waliha da yabisa da wahila guda tara filai ne guda tara shi yadda ya kawo da suke zuwa da fuska biyu murari'in ko dai ya zo da aini da kasarar aini ko ya zo da fatar aini ai akwai fuska biyu a cikin ainin filari'i daga filan da aka ambata ko dai a yi fata bisa kiyasi a ce fa'ila ya fa'alo ko a fada da kasara a ce ya fi'ilu wanda ya fita daga tsarin wannan fi'ilan guda tara ne fi'ili na farko hasiba ne ma'anar zanna ya zata yana cewa akwai hasiba akwai hasaba hasaba na lissafi shi wannan hasaba ya hasubu ake cewa hasaba ya lissafa ya hasubu yana lissafawa da gare shi ake kira hisaban lissafi ana cewa hasabahu ya hasabuhu ko ya hasibuhu da fata in an fada da fatar ya zama ya bi tsari ana cewa ya hasibu kuma wanda ya fita daga tsari tare kuma da a ce ya hasibin ya fi fasaha daga a ce ya hasabu domin a faɗa da kasara shine luggan larabawan hijaz da su aka karanta ƙur'ani an sami ƙira'a ya hasibu an sami ya hasabu a karanta da fata ita ce ƙira'a ablab da amirin da hamzatu da asibu sauran makarantar hudu kuwa nafi'u da abdullahi ne kasirin da abu amr ibn al'ala'i da kisa'i su duk ya hasibu suke cewa a fi'ili na biyu wagira wagira ai fa'ila ake fada wagira wagira bi gainin da gaini wadda take mai dugu ana cewa kirjinsa ya cika da kulle ya giru ko yaugaro za ta wakaza gaizan idan ya ruru da fushi daga faɗinsu ne wagara tilhajira turana ta kai matuƙar garje ta giro suna faɗan wannan da fatahan mari kamar wa'ada ya ido idan zafin rana ya tsananta wagaran masdarin ya fasa wagaran ko kuma wagaran muharrakan da fatar aini da wasali a kan tsakiyar wagaran ko wagaran na uku wahira fili na uku da yake zuwa da fuska biyu ko dai ya zo da tsari ya zamo da fatar aini kenan ko ya zo wato da ba bisa tsari ba shine ya zo da kasarar aini to wahira da ha'i mara ɗigo ana cewa wahira sadaruhu jirgizinsa ya cika da fushi kuma ya hiru ko ya waharu waharan waharan bilfati da fata ko waharan da wasale idan ya cika da kulle na hudu na'ima na'ima yuqalu yuqalu ana cewa na'ima yan'amu na'ima yan'amu arabi'u na hudu na'ima shine na'ima yuqalu akan ce na'ima yan'amu na'ima yan'amu ko yan'imu na'amatan da fatan nuni kamar na qur'ani wa na'amatin kanu fiha fakihi da fata nuni shine jin daɗi da kyakkyawan hali na fili na biyar a nan shine ya isa a wato can arrabi'u akwai ƙetara a wannan nusa arrabi'u na'ima arrabi'u na'ima yuqalu na'ima yan'amu wa yan'imu kuma wannan na'ima ɗin shi ya da fataha ba da fataha ba ne kuma murar inda ya tashi kawowa sai ya kawo duk da kasara to na farkon da fataha ne yuqalu na'ima yan'amu wa yan'imu na'amatan bi fatin nuni wa hiya tana'umu wa husnul hali to na biyar ba isa ya shiga cikin mugunan hali da ba ne ɗigo ɗaya sannan kuma alhamza mai kasara ana cewa ba isa ana cewa ba isa minhu ya shiga mugunan hali daga lamari kaza yab'asu ko yab'isu yab'asu wa yab'isu guda biyu ne yana yawan ɓanna a wannan nusa yab'asu wa yab'isu guda biyu ne akwai yab'asu wanda shi alhamdar sai a rubuta akan alifa na biyu kuwa yab'isu shi sai a yi alhamdar a jikin dungunya ba'asar masdarin kenan da faduwa ana cewa kuma ba'usa fahuwa ba'isu wato can wa bu'usa bu'usan bitanwini bu'usan da tanwini wa bu'usa ana cewa bu'usa kuma akwai ƙarin ya a gaban sun ɗin wannan akwai ya a ra wadda take in a yin rubutu namu ne za a yi mata alif jama a sama saboda asalinta alifi ce wa bu'usa ana cewa kuma bu'usa fahuwa ba'isu shi mai fidda rai ne idan halinsa ta yi muni kishiyar ni'imtuwa shi ya sa na'ima kishiyar ba'isa ce fili na shida ya fi da rai ana faɗarsa da ya mai ya'ya biyu ya isa sannan alhamza sun mahamzatin maksuratin kada adabtawa ne kan musannati majruri da bi sannan alhamza mai kasara ana cewa ya fidda rai daga gare shi ya yi isu yana fidda rai ya fita daga tsari kenan ko ya yi asu ya asan fidda rai idan ƙaunarsa ta yanke a ce ya isa ya yi asu ya fi fasaha makarantar ƙur'ani inda ya isa ta zo to suna faɗa ne murari in ya yi asu ba inda wani a cikin makarantar nan bakwai ya karanta ya iso kamar na suratul wato na suratul yusuf ya bani ya sabu ya bani ya sabu fata hasta su min yusuf wa akhihi wa la ta asu min rauhillah innahu la ya asu min rauhillah illa alqawmul kafiruna ya ya'ana ku fita ku nemo labarin Yusuf da shi da ɗan uwansa, ka ku fidda rai daga samun rahama daga wajen Allah, domin ba wanda yake fidda rai daga samun rahama daga wajen Allah sai wanda yake kafiri. A fili na bakwai waliha, ana cewa waliya ya yi waliha ya lihu ya ɗimauta yana ɗimauta waya wulau ko ya wulahu wala walahan masdarin masdarin walahan ake cewa
bitari a da wasali kawuwa waliyu fahuwa walihun shi wanda yake ya ɗimauta ne ya ɗimauta ne ko wala hannu ko walahanu
idan kana idan kada ya fuƙaru aƙulu idan ya kusa a ce ya rasa hankalinsa da faƙari mabubin saboda ya rasa wani abu da yake so min ahalin kamar iyali au malin ko dukiya asamin na takwas fi'ili na takwas ya bisa ya bisa bil musallati da, ca- da- da wato ya mai ‘ya'ya biyu ta hatu daga ƙasa ya mai ‘ya'ya biyu daga ƙasa sun malmuwa alai sannan kuma mai- ba mai ɗigo ɗaya
yuƙaru ana cewa ya bisa shajaru ya bisa shajaru bishiya ta bushe walau da abin da ya kama da shi ya yi basu ya yi basu yana bushewa waya yi bisu ko ya yi bisu yubisan yufsan bushewa masdarin yufsan shine masdarin
dubban mi da ramma kawuwa ya bisu fahuwa ya bisu bishiyar ta zamo busasshiya
wa yabsan ko ya- yafsan bilbaki ya basan Ah, wa wa yafsan ko yafsan ya fata waya basa ko ya basa muwaraka da wasali a tsakiyar waya bisu ko kuma ya bisun kaka maka awon katifu idan za a bar Ruɗu idan damshinsa ya tafi ya dawo ba wani danshi attasi na tara wahila wahila yuƙaru akan ce wahilar rajulu ya hilu wa yauhalu wahalan da muwaraka wasali idan farki'a idan ya firgita wa wahala wa wahala airan ana cewa ko wahila wa wahila airan ana cewa wahila kuma an shay'i ya shagaltu daga abu da siyawu idan ya manta shi idan ya mance da wannan abun wa ila barbi sani zuwa nau'i na biyu ne ya yi nuni da faɗinsa wato nau'i na biyu wa huwa lazim da fihil kasaru akwai ƙari wa ilar rabin sani wa huwa lazim da fihil kasaru a share bi ƙauli ya nuni da faɗinsa zuwa nau'i na biyu wanda shi ne yake zuwa da kasara kaɗai yakan yawan ƙetara ga ɓanna ta wasali ko wa afridil kasara fi ma min waris wa wali warim wari ita wa mikita ma wa fi ita hula wa sikita ma wariyal muhuwiha wa adim li aini murari in yali fa'ala wa afridil kasara ka kadaita kasara wannan fi'ilan da za a faɗa guda takwas burari in ya fi'ilu kawai yake zuwa baya zuwa ma da ya fi'alu shi yasa gaba ɗayanta ta zama bisa saɓanin tsari ta zo ne a saɓanin tsari simanin wari a cikin fili murari'i na daga warisa warisa yarisu ake cewa wa wayi ko waliya yali ake cewa warin hakanan warima yarimu ake cewa a wari ita hakanan wari'a yari'u ake cewa wa mikita hakanan wamiƙa yamiƙu ake cewa ma wa fikita tare da wafiƙa ya fiƙu ake cewa wula na kyau
wa sikita hakanan wasiƙa ya siƙu kaɗai ake cewa ma wa gano ma'awariyar muhu tare da wariyar muhu ɓargo ya cika ya riƙ ake cewa
miwiya ka kiyaye wannan fi'ilan guda takwas da aka faɗa wancan tara ne wannan kuma takwas sunanan ɗin su ne warisa waliya warima wari'a wamiƙa wafiƙa wasiƙa wariyar muhu guda takwas kenan
ai wa afirin da ta aika ta kasara bisa tafiya bisa sabanin tsari a murari wanda aka gina daga filan da za a ambata
wayya samaniyatu wayannan filan ko guda takwas ne al'awwalu na farko isa ya gada yuƙaru ana cewa warisal malamin almayyiti ya gaji dukiya daga mamaci wa warisau ko warisau ya gaji wani yana gadansa wani lokacin shi warisa ana sa masa abin da aka gada din a matsayin mafuli wani lokacin kuma akan sa shi wanda aka gada din a wajen mafuli shi yake so ya nuna a nan yana cewa warisal mala ko ko warisahu warisal mala ya gaji dukiya ko warisahu ya gaji wani airan kuma ya risuhu yana gadansa irsan gado ko wirasatan ko wirasatan da kasar alhamza kowa الثاني fili na biyu وليا ya jibinta waliyal amra ya jibinci lamari ولي yana jibintarsa ولاية wilayatan jibinta
ولاية ko wilayatan walayatan walayatan da fata
والك- والكسر Wa- wato a faɗa da kasara وبه ما قرئ da su aka karanta
ما لكم من ولاية min shay'in akwai wanda suka karanta wilayatihim min shay'in akwai wanda suka karanta walayatihim min shay'in
هنالك الولاية A- haka nan wilayatul walayatu lillah akwai wanda suka karanta hunalikal wilayatu akwai wanda suka karanta hunalikal walayatu
وقيل wasu suka ce الولاية بالفتح walayatu da fata annasuru taimako وبالكسر الإمام wato malakun min walayati min shi ba daidai da ku taimake su ba hunalikal walayatu taimako a wannan wajen lillahi sai wanda Allah ya taimaka in an ce wilayatu ko imaratu sarauta
ويقال أيضا ana cewa kuma اليمين ya jibinta daga ya je kusa da shi وولية ko uh, wa waliyahu ko waliyahu shi waliya wannan yakan ta'adda da kansa yakan ta'adda da harafin jarra waliyam masdarin ai karuba ya kusata
والثالث fili na uku ورمة warima يقال akan ce ورمة الجن miki ya kumbura ونام ko abin da ya kama da miki yana kumbura ورمة waraman kumbura تاريخ da wasali إذا إذا tafaha idan ya kumbura وورمة أنف ana cewa kuma warima anfuhu idza takabbara wa kariba idan ya girman kai ya fishi الرجل fili na huda a nan ورئة wari'a ويقال akan ce ورئة الرجل mutum ya yi tsantsani daga abin da yake shubha يرئ ya ri'u yana tsantsani tsantsani وراك wara'an ɗin radda fataha wari'atan ko kuma wari'a wari'atan kamar wa'ada idata idza an fa'aha idan ya kame da gareta الخامس na biyar وميقا wa miƙa ya so يقال akan ce ميقا ya so shi yana son sa ميقا soyayya masdarin a ce miƙatan kowa maƙan
إذا أردت idan ya so shi فهو ورئ ya zamo shi masoyi ne الثالث fili na shida a nan وثقة wa fiƙa يقال akan ce وثقة الفرس dokin ya yi kyau يثق yana kyau إذا أسوء idan ya yi kyau كذا قاله Ha- haka badruddin ibn malik ya faɗa تبعا لوالد bi ga mahaifinsa الشريف a cikin sharin tafsir رحمهم الله Allah ta'ala ya ji kansu ولم يذكر ذلك في السياق amma wato jauhari bai ambaci wannan fassara ba ga wannan fi'ili wadda shi dan malik da kuma ɗansa suka bashi
ولا في القاموس wannan haka nan kamus shi mai sihahu ya riga dan malik balle ɗansa tunda shi ya wafati wajen hijira ta 393 shi mai siha ja- a jauhari an ce wato wajen ƙarshen rayuwarsa ya ɗan rikice kaɗan sai zama yana wasu abubuwa na ban mamaki ciki abin da ya sai ce bara ya fiffike irin na tsuntsu don shi ba ya tashi to dai wannan ya sa da ya taso daga wata taga sai ya faɗo ƙasa shi da ya mutu shi jauhari mai sihahu shi ko fairuz abadi bayan su dan malik yake tunda shi sai ɗari bakwai da ishirin da wani abu aka haife shi yi wa fati ɗari takwas da goma sha takwas to shi a fairuz abadi
إنما قال ya ce ne وفقت وفقت أمرك a fikita amurka ka dace da lamarinka تفقه wato wa inna ma ƙala da alifi lamalif ne a wajen wa inna ma ƙala ɗahir dai sun ce ne wa fi ita amurka ka dace da lamarinka ta fiƙo kana dacewa da shi بالكسر da kasara fihi ma a cikinsu أي صادفه muwafiƙan ai sadaftahu muwafiƙan sadafta akwai ta ka dace da shi ka same shi ya dace da kai asabi'u fili na bakwai وثقة wasiƙa يقال akan ce وثقة به ya amince da shi yana amincewa amincewa idan ya amince da shi ya dogara da shi fi'ili na takwas wariya yana cewa wa ɓargo ya cika a ciki yana cika ta naza idan ya haɗu da yawa cikar ɓargo a jikin mutum yana daga alamar ƙiba a ga mutum yana ɓulɓul wayu ƙalu airan wayu ƙalu airan ana cewa kuma raƙuma sun ƙiba wayu ƙalu ba fa ba ce wayu ƙalu airan ana cewa kuma wariyatul ibnu raƙuma sun yi ƙiba tare tana ƙiba idan ta yi ƙiba abin da ya sa ya kawo ya kaidance shi da muhu ya ce ma wariyar muhu don ya kiyaya ne bihi da shi min wariyar zandu daga kyastu ya kama da wuta an buga kyastu sai ya zama wutar ko ta kama idan wutar ta fito asali a cikinsa an yi kala a ce wariyar zandu yara yara ba yari ba kamar da riya yara bisa kiyasi amma akwai lugga ta biyu a cikinsa ana cewa warar zando s2 ya kama bilfati da fata a marin yari kuwa bilkasir da kasara a murari ya zama ya koma kamar rama yarmi wannan kuma ya gudana bisa kiyasi sai dai wannan yana daga fisalan fa'ala mai fata rakkabu minan lugatai ne lugatan salisatan sukan hau da lugga ta uku daga wannan lugogin guda biyu suka ce wariyar zandu ya ri bilkasar fihima da kasra amarin da murari'in kawariyar muhu kamar yadda ake ce wariyar muhu ya ri akan ce wannan ba lugga ba ce mustaƙin latin mai zaman kanta ta zo ne bisa haɗewar lugogi guda biyu wannan ne ya sa mawaƙi mu ibn malik bai wa bukatu ba zuwa sai ya ware shi zuwa cewa sai ya ware shi to alhamdulillah kuma tashi tarbiya ne a mata ba shi na wannan na'imayen abu ba ne nimatin suna ne shi kuwa na na'amatan masdari ne yawa shi yasa kaga shi yazo wa na'amatin kanu fiha fakihina wa na'amatin to shi ko na ni'matu shi wannan suna ne suna ne ba masdari ba to alhamdulillah makaranta fatiha ɗaya salatul fatiha uku